Am, am. To, ‘yan uwana na ho sake dawa, kuma na zo da wata, mm. Amma dai kun san cewa, umma ba ta son irin wannan hitina ta hangara ko? Gashi kuma ƙaramar likitar eh, ratanga ba ta da isassun ma'aikata. To, dalilin iya mai shago, umma ta sa an ɗauki hankuri aiki a wannan ƙaramar likita ta Dr. Sani. Ni a ganina, wannan ai ba matsala ba ce ko? Kamar idan mijinta ya ji ya ji labari, matar shi za a ɗauke ta aiki, ai ni a ganina ba wani matsala ko? Ko da shike wani lokaci maza sai addu'a domin namiji son keke ne ba a gane gabanmu ko ba haka ba ‘yan wana? Ta, dan dan dan dan dan dan, ana wata ga wata, ana daraga dare yayi, ga rahama ta dawo, kuma ga sabuwar ma'aikaciya cewa da hankuri, daɗa ko ƙaƙa su hangara za a yi. To yanzu dai ga shirin nan zai fara. Saboda haka ni da ku sai mu saurara mu ji rayuwa kenan.
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santa santa ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata baki da tausayi baki kula ma dan kowa. Ungo zama mai rama ga mai kula da dan kowa. Rama a gaishe ki keke muke yabon kullum. Aikin ki yai daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shi ka daina bugun matarka hakuri.
Shiri na goma sha uku neman lahiya ta kowane hali.
Yau da safe wani ɗan taksi ya zo ya tsaya a garaje bakin ƙofar likita. Wani soja ya hito tare da matar shi da ke naƙuda. Sun shiga cikin gidan likita. An samu 'yan kwanaki, hankuri ta zo likita domin ta samu horon ungozoma. Wani soja da matar shi da ke cikin mawuyacin hali sun iso a cikin gidan likita. Sun tar da hankuri da ita da umma.
Hankuri, Na'am.
kin ga wuce ranar ki ta farko da kika fara zuwa wannan asibiti. Don haka yana da kyau ki yi haƙuri, a ɗora haƙuri da mata. Kin san irin matsalar da ake fuskanta. Ke kan kan kin san matsalar da mata suke ji da suka zo shi aihuwa. A yi haƙuri da Allah, a ɗora haƙuri da mata. Kin shi To.
aikin sai haƙuri.
To.
Hai, ina ni toti? Ina ngozo ba?
Lahiya, lahiya. Mi, bindiga a Sai ka ni likita ko mu.
bindiga ne. Ku kula da matata ko in kashe ku. Cikin garin ga ba likita da ban ta yi ba. Tun gida ta zub da ruwa, jini tana hito mata. In na ta yi likita ba wanda ke so ya kula da ita. Na ta har babban likita a ce min ba wuri. Ya Hausa ba wuri. Yanzu ku kula da matata ko in halaka ku.
To, to yanzu da Allah haƙuri za ka kashi da Allah mai da bindiga taka. Yanzu ina da wata wadda nake kula da ta za ta aihu da na ƙare zan zo in kula da matarka ai haƙuri.
Ke baki da dama ko? To je ki kula da wancan. Ke, ke zo nan ga. Kula da matata.
Kai, Mu je.
wayo, umma, kai, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Sojan ya taɓa umma.
bace ko ya aiki ya wurga ta bakin kofa hankur ta yi tsoci gaban soja ta rasa yadda za ta yi hankuri ba ta ɓata lokaci ba da ta ga halin da matar take ciki ta fara naƙuda kuma zanen nata ya yi kace-kace da jini
Can, can, me kike kira? Kama aiki mana maza maza.
To, to, to, to.
Hey, muke horwa, don me take zub da shiri?
ban sani ba ban iya aikin nan ba ni ba likita ba ce ke ba likita bane kuma kina sanye da kayan likitoci to buri kunnan ki ji sarai duk abun da ya samu matata ko dan dake kin kiki ba ki rayu sai na kashe ki kina shi ko to to to to to to to to to
hangara tana shagona tana tiye-tiye sai ta tsinkai dokta sani suna tattaunawa da shi da rama ta gaggauta domin ta same su lahiya Dr. Sani. Dr. Sani akwai matsala.
Me aka Akwai yi?
matsala.
Me ya faru?
Wani soja yana can da bindiga ɗakin aihuwa ya shiga ya ce duk wanda ce kuma sai ya halbe shi.
Dakata da A gaggauta kirawo 'yan sanda, a kira dakata.
'yan sanda.
Kwantar da hankalinki Umar ɗauko mana zancen dalla dalla menene aka yi?
Wani soja ne ya taho yana cikin ɗakin aihuwa ya sha hankuri ya aza unguzoma ce lalle sai an taɓa matar shi.
A'udhu In ba haka ba ya ce zai halaka duk wanda ya shiga wannan ɗaki. A gaggauta Subhanallah kirawo mu tai 'yan mu tai mu sanda.
tai ba bata lokaci Mu tai.
maza mu tai mu
soja ka yarda da ni ka ji abin da za na gaya maka ni ho bai iya aikin komi ba yau na fara koyan aiki a cikin likitan nan ban iya komi ban iya taimakawa matarka
waje bu kuwa
buɗe mishi shine babban likitar nan shi kadai zai iya ceton matarka in ba shi ba ban ga wanda zai iya taimaka ma matarka don haka nan ka buɗe mishi in dai kana son matarka ta rayu ka ji ko to na shi zan bude kofa amma ban da garashi duk wanda ya yi garashi na halbe shi kai dai ka buɗe mishi kawai
Hankuli ba dai abin da ya same ki ko?
a ba komai Aha, to, Ba- ba- to.
ba- ba komai To madalla to madalla. Eh lalle ga a matsa take kware ta matsu wallahi ta wahala sosai yanzu za a kula da ita insha Allah. Kai kuma kai mi kake nan wurin da bindiga? Ha? Ka san ko ina kake nan wurin ka aza gidan soji ne? Iwashi.
na ji zan yi waje amma ina bakin kofa ta yi waje daga baya ma ga harkar ka kai da kanka dube shi ka gani dube ta ka gani kama kama kama mijinta ya mun ce tun je take zub da jini kama mun kokari kuma na ji daɗin abin da kika yi kwarai kin yi kokari kwarai kin yi kokari
sojanmu da ya ga dokta sani bai kula shi ba sai ya mai da bindigar shi sai ya matso wajen dokta da hankuri da ke ƙoƙarin su bisa kan matar shi shedatta sama-sama
hankali hankali madam hankali za mu kula da ke yanzu insha Allah hankuri na'am na yi mana kwarai da wannan kokari da kika yi kuma ina shinshina miki ta yanzu abin da nake so ina so ki tsaya don ki kama mini mu taimaka mata ta aihu kina iyawa ina iyawa a to shirye madalla nake to ba madalla komai.
to madalla malama ni sunana dr sani eh in kin yarda ina so in kama don mu saki aihu a cikin lumana
ba komi doktor banna da gurin da wuce in ga na sauka lahiya to to madalla to hankuri kama kama mu shi To.
to to madalla yunkura turo tura tura tura yau tura da eh tura tura daki daki daki to gare ki turo yunkuro yunkuro jeki jeki jeki
madalla madalla kin aihu kin samu diyamace barka madam barka barka barka kin samu diyamace barka barka na gode doktor sani allah ya saka da alkhairi Dok- na gode doktor ya ne bangaren wajen mijina kuma
ke madam kwantar da hankalinki yanzu abin da nake so ki ba diyarki nono ta sha kin ji nono madan na ji an ce nonon na na farko ba a ba wa yaro shi
a'a wannan al'adun da ne alhali kuma nonon horkon ga shi ne ke da garkuwa ga jariri kenan abin da nake so gare ki ki kwantar da hankalinki ki ba diyarki nono ta sha ta koshi kin ji madan ki ne yanzu kai ba komi in bata ba komi kawai ki bata ta sha abin da take bukata daga gare ki kenan kin ji
yau da safe hangara ta kama aikinta na awo kamar da ɗai duniya babu abin da ke wakana a likita kina shi to eh magungunan da na rubuta miki To.
a siye a sha yadda na kwatanta miki To.
na san halin ku zuwa kuke yi ku yadda magani ko ku sa karkashin matashi ko kuma ma ku sa cikin shara in Allah ya a sha yarda yadda ya kamata To.
eh hangara ta kama hannuwan marasa lafiya ta tura ta bakin kowa bayan haka ta ɗaga kanta ta dubi wata mace tana yi mata murmushi madam sangarci madam sangare sannu dai muna lafiya bismillah bismillah Lahiya lau.
muna lahiya ko Lahiya lau.
ya gida Lahiya lau.
ya kwana biyu lahiya limin madalla sai madalla alheri to bismillah zamna mana to zamna madalla madalla Yawwa.
madalla, na gode ya harkoki kuma godiya wallahi ya aiki alhamdulillah To, madalla.
madalla eh madam sangare na'am ina da wani albishir wanda zan baki ina sauraron ki eh gwajin da aka yi Eh.
miki ya nuna cewa za ki iya aihuwa yo ai wannan na wuce gare shi tun yaushe tunda Dr. Sani ai ya wada mini ya ce min ina yi aihuwa to fa sai dai kuma akwai wata matsala to saboda mai gidan naki mushe sangare shine baya aihuwa mi kwarai ku baya aihuwa wace irin magana ce wannan
kinga da kaina na je biron dr sani na binciki takardu na ga takardun shi na gwaji baya aihuwa sam
to ke hangara na'am yanzu wanga labari kika bani ya kika ga za a yi kwantar da hankalinki ni nan wurin ni na san yadda za a yi kin gane saboda ana iya a yi miki ɗore a nemo mu wani a miki ɗore saboda ki samu ɗa wace irin magana ce ke tun da ita wani irin dure kuma
kwantar da hankalinki ɗure za a miki dan ki samu aihuwa ba wani abu bane
to ke hangara ke da kika san cikin gidan likita ga ba inda ba a sani ba a komo ainihin wanga aikin a jiya sannan kuma suna na ya tashi ko ina haba kwantar da hankalinki babu wanda zai ji wannan abu ne wanda mun saba yi ma mata shi kuma abu ne na sirri daga ni sai ke babu wanda zai sani kwantar da hankalinki to to yanzu ya za a yi kake damu ni zan je har gidanki in yi miki shi sannan kuma zancen kuɗi ba wani kuɗi da yawa bane abu ne yan kalilan
to wannan duk na gane da shi abin baki gano ba shine cewa to ke yanzu ya za a yi ki samu abun kwantar da hankalinki ni zan samo abun da kaina ni zan nemo shi in zo in yi miki shi har gidanki to shi kenan Yawwa, na kin gode gane miki ai.
hangara sai dai ni habban ma san wace irin godiya zan miki ba saboda wallahi kin faranta min rai na gode madalla ba damuwa tsakaninmu ne wannan madan sangare ba damuwa
ni zan gani haka
hangara na'am na je wurin ma'ajiya na magunguna na iske babu magani ko ɗaya babu allura ko ɗaya
to aisha ke yanzu dan biki ga magani da allura baki iya zuwa ki je ki yo oda hmm? sai kin zo kin sani gaba kina tambaya na me kike nihi don na ga wai sabonmu ne mu ɗauka mu ɓoye shi yasa ne wai ma in tambaye ki lahiya yau dai da kika shigo wurin wannan ma'aikatar ba daidai kike ba hankalinki ya rabu kashi nawa nawa muke damunki
ina da matsala ne aisha kuma matsala ta ita ce rahama rahama kuma sosai mi tai miki rahama ba ta da komai sai ta rika kaiwan ƙara na wurin dr sani da kuma umma wallahi ina gaya miki aisha sai mun shiga ƙaho wando ɗaya da rahama za ta gane ba ta da wayo wallahi haba mutuminiyata ke dai baki da aikin komi sai ɗauko wanka a shi wanga yanzu dai na ga dai ba daidai kike baki da lahiya ƙawa zo ki tai wajen da ka ta sani ya miki magani kin ga ka ki dora mai rashin lahiya lahiya ta lau ba wani abin da yake damuna da haka ni gida ma za ne A, kin ga kawa zuwa na.
komo, Ke, komo, kawa.
na tafi gida na yi
hangara kai wagga mace dai Allah ya shirya ki
bayan motoci guda biyu sun zo sun tsaya a bakin kofar likita wannan lokacin ne hangara ta tattara kayanta domin ta tafi zuwa gida daga nan inda take tana tsinkaye 'yan sanda sun fito da sojan mai rigima ankwa a hannu shi ko dr sani a wani share yana kallon su yana murmushi bukatar shi ta biya iya
Babu abin da da hankali yanzu. 'yan sanda sun zo sun yi gaba da sojan yanzu komi ya tahi daidai a a a a a kai masha Allahu masha Allahu diyata mun gode ma Allah kai diyata ai ya kamata in baki wani dan lemo ki sha ko kai kai wannan haraka wannan haraka abin da hankali yara sun sabka daga makaranta su kuma uwayen yara suna gaggawa domin su je gida hanya ta cika da mutane laminu shi ma ya hito ya kama hanya ya tsinkai ladidi a bakin ƙofar gidan uwar shijaru ya iso da gaggawa ya kama hannuwanta
Assalamu alaikum masoyiyata.
Wa alaikum salam mai gida sanda zuwa.
Yawwa sannu yanzu ke kaɗai a bakin ƙofa ba dai lahiya ba.
A lahiya lau mai gida na ɗan hito dai ne.
To babu lahi kai kai ladidi masoyiyata aini ina jin daɗin zama da ke. Burina kullum in ganki cikin farin rai. Kai ladidi bari in gaya miki duk duniyan nan babu abin da ya kai ke kima da daraja babu abin da nake so fiye da ke.
Mai gida bayan kuma akwai mamma.
Ni burina masoyiyata ladidi in rayu da ke in mutu da ke.
Mai gida kenan ni in kana ziga ni dinga wani irin daɗi da nake ji ina tunƙaho har san in rasa mi ma zan ce maka.
ai karki damu masoyiyata so ne duka ya kawo wannan abun kuma ba na wasa cikin maganar so akan in burge ki dai komi ina iya yi
Eh mai gida ba ka ga waya kana so ne ba ne ba ba ka ɗauka ne tana nan tana ƙara halin 'yan matanka ne ba ka san ka ɗauka gabana sai in ka huta can bayan idanuna sannan ka ɗauka.
Allah To dariya ta kake yi ma kuma.
duba masoyiyata ladidi ba dariyar ki bane nake gani ne kin yi hushi ni kuma gani nake da kin yi hushi lokacin nan ne ma kike ƙara wani bala'in kyau ke ladidi ai baki ma san yau abin da aka yi ba a likita can wurin aiki na kai an yi abin mamaki A'a liki- mai gida likita wani wata ce aka aihu aka aihuwan mamaki.
a'a ba wata aihuwa ba ai wani mutum ne ya kawo matar shi wurin aihuwa in gaya miki ya kwa tsare hankuri da bindiga ha da bindiga ya tsare hankuri Bindiga kuma mai gida.
Laminu da Eh, hankuwar Ladidi likita take suna aiki.
sha'aninsu, fira, wasa da dariya. Ba su san bajaru tana tsinkayensu kuma tana jin duk abin da suke faɗi.
ha wane ne bayan kofa To ina ke da kanki kwarmato ne kike yi Kormato? Haba! Kaka kormato da ni da gidana. Ni ban shi abin da kunka ce game da hankuri ba.
to mamma yanzu tsayani kuka yi kuna sauraron mu don ku ji abin da muke cewa ku je can ku yada. To mu ba mu ce komi biskan hankuri ba.
Ni da gidana kenan kun mai san mai kormato, kun mai she ni rara, komi kenan in ɗaukan ta waɗi ko? To wallahi ba ku isa ba kuma ka saurara laminu ka ji irin cin mutuncin da mata ka ga mini kuma kana tsaye soko.
ina wannan wa ita maganar gaskiya ce abu an anka ce asiri ne bai kamata ba a ce an yayata shi wasu- wa- abin kuma zai iya zama matsala ni abin da nake so ku yi haƙuri ku bar wannan magana In yi haƙuri in bar wannan magana? Haba! Laminu, ai ko wagga magana da kuka faɗi yanzu na ku zan yaya ta dan yanzu ina kiran yaji. Kashi. Alo? Alo yaji? Ni ce jaru uwarka. Ashe haƙuri ƙarya ta kai da tacce tana aiki wurin iya. Kada shi na, na rance na maya. Haƙuri ba wurin iya taka aiki ba. Likita taka aiki tare da Dr. Sani.
da gaske ne ko wannan magana ta gaya mani Ya kamata ka zama namiji. Ya kamata ka kama jikinka. Ka tattara irin natar nata. Ka tura ta can ƙauye. Ya kamata ta tarshen taka. Ha?
mi a ba za ta yarda ba wane ita Kana ji na ko? Nan mutane sun rena da kai, sun ran maka, ha? Ina, tana son ta zubda maka mutuncin bai yi ba man, ha?
na gode mama jaru na gode ko ba hankuri ba za ta gane kuranta za ta san kowane ne ya shi
a cikin ɗakin da matar soja mai rigima ta aifu hankuri tana nan riƙe da ɗan jariri yana nan yana kuka tana jijjiga shi domin ya ruma uwar ta samu futawa ita ko umma tana nan tana cika takardun awo da na likita Ke madam, kin ga ɗiyar gataki kukan da take yi yunwa ce take ji. Ki ba ta nonon gabanki. Kin san daka shi yana da mahimmanci sosai ga yara.
Madam, ku ba ta madaran nan ta gwangwani. Uwata ta ce in kuskure in ba ta nono in dai ba ya sabko ba.
Haka ne, mutane da dama suna ganin cewa wai shi wannan nono na farko daka shi yana lahanta yaro, yana ji mishi har ya kai inda zai kashe shi. Ba haka bane ba, ki ci gaba da gaba da ba ɗanki nono kin shi.
To, ni kun ban taɓa ga macen da ta ba da nono in dai ba ya sabko ba ne.
nonon gaba da ƙashi yana da mahimmanci sannan kuma yana da sinadari mai kyau wanda zai kare ɗanki dangance da wasu cututtuka don haka yana da kyau idan aka ahi yaro abu na farko a bashi nonon gaba ya sha
haƙuri ke kyau ba da kirki magana ba maza hidda min annan kayan na likita ga jikinki hidda sun ce ki wuce mu tafi ko ba kici nan kai kai yashi naho ba gidanka bane ba sannan kuma ya kamata ka darajta marasa lahiya umma ki yi hankuri da Allah eh ta ya zan da ita wuce mu ta ha muna ka banza mu da kawai
a kan hanya bakin likita yaji yana nan tsaye kusan motar shi sai ka yi tsammanin yana jiran hankuri ta zo ya buɗe mata mota ta shiga ashe ashe mugun ya kama hannuwanta ya matse ya tura ta cikin mota hankuri ta rufe idonta tana karkarwa a cikin ofis mai kula da tsarin iyali rabi tana zamne a kusan abdulaziz rahama tana tarbon ɗaya bayan ɗaya duk matasan da sun ka zo wurin taro suna da yawa tubari kalla
Sannun ku matasa. Gaskiya na shi daɗi sosai da kuka halarta wannan taron namu. Kuma baƙi ina muku sannu da zuwa. To shin ko akwai wani mai tambaya ne?
Awo akwai.
To sheki muna sauraron ki.
Mada ina da tambaya.
Mhm.
Mace tana iya ta zub da ciki da kanta domin akwai wata abikiyata ta ɗauki ciki da ta ɗauka ba ta iya ta aihu sai ta rasu.
To, ni dai abun da zan ce muku, shi dai abun da ya shahi zubar da ciki. Wasu ƙasa a wurinsu ba komi ba ne, alhali ko mu ƙasar ga tamu ba su yarda da shi ba. Kuma akwai wasu mata da ba su da aiki sai zuwa wajen bokaye ko kuma sai magani bisa kan hanya domin su zubar da ciki. Wallahi ku sani ba ƙaramin illa ba ne ba. Yakan aiho na ɗaya mace ta rasa ranta, na biyu kuma har ya kai ta rasa ma'aihwata. Ehe, sam sam sam sam ba za ta ƙara aihuwa ba.
akwai matsala kenan Domin haka abun da nake so da ku duk abun da ya shahi ciki ana so mace ta je likita wurin awo. Ba kun shi ba?
Rabi!
Wayo baba!
Rabi!
Baba!
baban rabi ya iso likita wajen taron matasa ya daga kai domin ya ga inda ɗiyarshi take da ya tsinkaye ta sai ya yi wajenta ya kama ta gaban idon mutane ya daga hannuwan shi ya kamtse ta da mari fau daga nan sai ya saƙi ya ta gaba.
yanzu me ya kawo ki nan baba ya wani irin iskanci ne ya kawo ki nan haƙuri da Allah.
wuce ki tafi wuce fita daga cikin gida ke tsohuwar azuza kika zo kika tattara ɗiyan mutane don walakanci ki zo ki ce musu wai zaki waye musu kai don su zubda ciki zubda cikin ubanwa ke in bai hwaza ya ki ke in bai hwaza ya ki ke din banza zaki tattara mu ɗiyan mutane kina ki- kina musu walakanci kina ce a zo a zubda ciki ah?
Baba kai haƙuri sai in maimaita abun da na haɗi.
ki maimaita ubanwa Dokta Sani.
Doktor, abin da zan gaya maka, wannan yarinyar ta bata muku wannan tsohon ajuzal wallahi ta bata likitar wannan. Ta bata ta yau ta bata go- ta bata ta gobe. Saboda ba likita bace. Yo an bar da iskanci tana ta yare kanana a zubar da ciki. Itan ba aihuwa a heta mu za wa iskanci. Wannan to bari in baka labari wannan kwamiti. na mula tijala kuke samu samu ku hannu in mun sa hannu Allah tsine mu albarka wallahi ke kuma wuce mutai wuce mutai wuce mutai mutum ne ban sa mutum ne mu za mu yi tsiki
To, to, to, hangara, hangara, kawai gaɗiyar mata akwai kwazafa. Hangara, wannan halaye nata za su sa ta cimma gurinta kuwa? Shi kuma Dr. Sani, wane mataki zai ɗauka? Kahin ma mu yi muku zancen mushe sangare kenan fa. To ba ma wannan ba, shi yaji ya samu ya shahonsa ko kuwa domin samun amsoshin wannan tambayoyi sai mu tarbi shiri na gaba rayuwa kenan mai kumshe da abubuwa.